إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفس المقصرة بوصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن المسجد في الإسلام له مكانة عظيمة إذ هو خير بقاء الأرض وأحبها إلى الله تعالى لقوله صلوات ربي وسلامه عليه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وأضاف الله تعالى عز وجل إليه المساجد تعظيما لشأنها فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لذلك يقول عمر رضي الله عنه المساجد بيوت الله في الأرض ولقد حث الإسلام على عمارة المساجد فقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعمارتها بالبناء والرعاية والطاعات لذلك كان أول ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكن المدينة بناء المسجد ومشاركته أصحابه في البناء أيها المسلمون يظن كثير من الناس أن وظيفة المسجد في الإسلام تقتصر على إقامة الصلاة فقط كلا بل تتعدى هذه الوظيفة الأساسية إلى وظائف أخرى مهمة ومن هذه الوظائف أولها التعليم والتفقه في الدين لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه في مكة في المنازل وخصت دار الأرقم لتجمعهم ولم يكن المسجد الحرام ينال حظه من التعليم لصد المشركين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما انتقل إلى المدينة وبنى مسجده الشريف كان مسجده مقر تعليمه الأمة قولا وعملا وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يتعلم في المسجد فقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولله در القائل ومساجد الإسلام خير خير مدارس قد أشرقت منها مصابيح الهدى ومن المساجد شع نور محمد وبنى فكان بناؤه متفردا ثانيها التعارف والأخوة الإسلامية إن التعارف ضرورة من ضرورات التعامل بين الناس فالإنسان يحتاج إلى غيره ولا يمكن أن يتعامل معه إلا إذا تعارف قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثالثها التكافل ومساعدة المحتاجين كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأموال وهو في المسجد فيقسمها على ذوي الحاجات فإن لم تكن هناك أموال وكان الناس في حاجة دعا الأغنياء إلى الإنفاق لإخوانهم المحتاجين وقام بتوزيعها في المسجد وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد مكانا لعلاج المرضى وخصص مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى يسكنون فيه عرفوا بأهل الصفة الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بارك الله في القائل ما للمساجد في الحياة رسالة إن لم تعلمنا التكافل والفدا رابعها تربية النشأ والأجيال فمن واجب الأسر والمربين تعويد النشأ على الارتباط بالمساجد وارتيادها لا سيما المميزين منهم مع تعليمهم آداب المسجد فقد كان السلف يأتون بأولادهم إلى المساجد ولا صحة للحديث المشهور على ألسنة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا ينبغي تنفير الأولاد من بيوت الله لأن تعويدهم الحضور للمسجد فيه فوائد أخرى عدا أداء الصلاة ومن ذلك تعلم الأحكام والآداب الإسلامية ولله در القائل في المسجد الإسلام ربى جيله وبه اهتمى ممن تمرد واعتدى أيها المسلمون قال شيخ الإسلام ابن تيمية واصفا المساجد على أهد رسول صلى الله عليه وسلم وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم وأخيرا عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لمن بنى هذا المسجد والذين ساءدوا لبنائه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله يا من بنيت القصر بالجنات أبشر لنيلك عالي الدرجات أنشأت للرحمن بيتا مشرقا متلألئ الأرجاء والجنبات فالمصطفى قد حثنا لبنائها والأجر زاد له مع الحسنات عباد الله يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina daga bai ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki yan uwa masu girma masallaci a musulunci yana da matsayi mai girma yana da daraja mai girma domin shine wuri wanda Allah maɗaukakin sarki yake so hiye da kowanne wurare dalilin faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a habbul biladi ilallahi masajiduha wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya hiso hiye da sauran wurare su ne masallatai kai bayan ma wannan Allah maɗaukakin sarki da kansa ya bayyana cewa masallatai nasa ne yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ghairahu aw fala tad'u ma'allahi ahada masallatai na Allah ne Allah a nan maɗaukakin sarki ya jingina masallatai zuwa gare sa duk wanda ya gina masallaci daga lokacin da aka fara sallah a cikinsa to daga wannan ranar ya huta daga zamantowa masallacinsa ya koma masallacin Allah maɗaukakin sarki shi yasa ci gaba da kula da wannan masallacin bai rataya ba ga wanda ya gina sa kawai a'a ya rataya ga kowa domin yanzu ba gidansa bane ba ɗakinsa bane na wane ne na Allah maɗaukakin sarki shi yasa abdullahi bin umar abdullahi umar bin khattab radiyallahu anhu yake cewa almasajidu buyutullahi fil ard su masallatai gidajen Allah ne a ban ƙasa idan kana so ka san wuri wanda yake na Allah wanda Allah yake so da kowanne wuri tare da cewa shi ya halici kowanne wurin to shine masallaci yan uwa masu girma musulunci ya kwadaitar da mu matuƙa game da ƙoƙarin gina masallaci game da gina masallatai shi yasa Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir babu wanda yake raya masallatai in ba wanda ya imani da Allah ba da ranar ƙarshe malamai suka ce a cikin wannan ayar Allahu subhanahu wa ta'ala yana shaidawa ne da kansa akan cewa dukkanin wanda kaga yana raya masallaci to kai masa shaida da cewa shi mutum ne mai imani duk wanda yake raya masallaci in ma ta hanyar gina sa in ma ta hanyar kula da shi in ma ta hanyar ɗokan wani nauyi na ɓangaren masallacin to kai masa shaida da cewa shi mai imani ne komi kaga yana aikatawa domin Allah maɗaukakin sarki da kansa ya faɗi wannan innama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir shi yasa matsayin masallaci da darajarsa a musulunci yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya zo a Madina farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi ba wai bidan ina zai zamna ba ba wai bidan ina zai gina gidansa ba ba wai bidan ina zai aje iyalinsa ba farkon abin da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shine ina zai gina masallaci manzon Allah ya zaɓi hilin da yake so ya gina masallaci ya ce ku saida mini wannan hilin masu wurin suka ce mun bar ma Allah wannan hilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aje kayansa ba sai da ya gina masallaci hankalinsa ya kwanta bayan wannan ya shiga neman ina zai gina shi nashi gidan wannan me yake nuna muna muhimmanci da daraja ta masallaci yana nuna muna ashe ba a so musulmai su zamna a wuri wanda babu masallaci wannan yake nuna muna darajar masallaci a musulunci yan uwa masu girma daraja da matsayi na masallaci a musulunci abu ne mai yawa sai dai ga wani hanzari ba gudu ba me ma'anan wannan da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa shi masallaci aikinsa shine kawai a zo a yi sallah a cikinsa da yawa daga cikin mutane haka suke tsammani wannan ko tabbas kuskuren fahimta ne wannan rishin sani ne masallaci ba a yi sadan sallah kawai ba eh sallah ɗai ce daga cikin manya-manyan ayyuka da ake a musulunci ko mafi girma ma amma bayan wannan akwai wasu ayyuka mafi girma da masallaci ke a cikin al'umma wannan shi zai kama ga taken huduban mu almasjidu wa wazaifuhu fil mujtama masallaci da aikinsa a cikin al'umma in uwa masu girma yana daga cikin aikin masallaci a cikin al'umma a ta'alimu wa tafaƙuhu fiddini koyon addini da waye ma mutane kai dangane da abin da shahi addininsu na musulunci lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a makka bai samu damar ya ilmantar da sahabbansa ba a masallaci don saboda baya da iko akan masallacin sai ya zaɓi wani wuri da ake ce madarul arkam a nan suke tattaruwa manzon Allah yana koya musu addini yana koya musu ilimi amma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo a madina ya gina masallacinsa sai ya kasance masallacinsa a nan ne maɓaɓɓaga ta ilmantar da al'umma take shi yasa wani mai hikima yake cewa wa masajidul islami khairu masajidin ya ce mafi alkhairin makarantu a cikin al'umma su ne masallatai qad ashraqat minha masabihul huda domin ta hanyar masallatai ne haske na shiriya yake buguwa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haskensa da ilimin da ya ilmantar da al'umma gaba ɗayansa a cikin masallaci ne ya bayar da shi ko mafi yawancinsa a cikin masallaci ne ya bayar da shi ashe wannan sai yake nuna muna masallaci idan ya kasance ba a ilmantarwa to ba a yi ɗaya daga cikin ayyukansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan zuwa masallaci don saboda neman ilimi ya faɗi wasu abubuwa guda hudu wanda ba za ka same su ba a ko'ina in ba wannan wurin ba yake cewa wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum babu wasu mutane da za su tattaruwa a ɗaya daga cikin gidajen Allah maɗaukakin sarki gidajen Allah ko ka san ba kasuwarka ba ce ka san ba gidanka ba ne ake nuni da gidajen Allah ka san ba wurin aikinka ba ne ake nuni da gidajen Allah ina ake nuni da gidajen Allah su ne masallatai kamar yadda Umar ya ce muna masallatai ɗakunan Allah ne manzo Allah ya ce babu wasu mutane da za su taru a ɗai daga cikin gidajen Allah ma'ana a masallaci suna karatun littafin Allah suna koya ma junansu face sai natsuwa ta sabko musu rahama ta lullube su mala'iku sun zo sun kyakkewaye su Allah maɗaukakin sarki ya rika ambatar sunansu yana wane da wane ga su can suna karatu a ɗaki na kaza a masallaci kaza babu inda za ka samun wannan darajar sai idan ka zo a masallaci ka yi karatu karatu a ko'ina abu ne mai kyau amma a masallaci ya yi daraja fiye da sauran wurare lura da wannan ne yasa a wannan masallacin da muka buɗa muka keɓance rana ta musamman ko kuma ranaku wadda a yanzu za mu fara da ranar asabar a kowace ranar asabar za a rika gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallacin farawa da wannan asabar kin samedi tsakanin magriba da isha idan mu samu wannan falalar dan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin aikin masallaci a cikin al'umma shine a ta'arufu wal ukhuwa al islamiyya sanayya da kuma in uwantaka ta musulunci 'yan magana suke cewa al'insanu ka'inun ijtima'i shi mutum ɗan adam halitta ce wadda ba ta iya rayuwa ita kaɗai mutum duk yanda yake komi arzikinsa komi wadatarsa yana buƙatuwa da wasu dole sai ya yi mu'amala da wasu babu ko hanyar da za ka bi ka yi mu'amala da mutane sai in ka san su to masallaci na daga cikin aikinsa wa'anda suke sallah a wuri guda su san juna ashe bai dace ba a ce ana a masallaci guda amma ba a san juna ba bai dace ba a ce ana a masallaci guda amma ba a san gidajen juna ba wannan kuskure ne mai girma Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a wannan ayar Allah yake nuna muna daga cikin hikimar da ta sa ya halice mu nau'i daban-daban don saboda mu san juna kenan sanayya tana daga cikin manuwa ta halitta masallaci ko hanya ce ta sanayya yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin aikin masallaci a cikin al'umma shine tarbiyyatun nasha'i wal ajiyal shine tarbiyyan yara tarbiyyan yara manyan gobe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zuwa da 'ya'yansu a masallaci ƙanana haka ma magabata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zuwa da jikokinsa a masallaci dan ya koya muna yara yana da kyau a rika zuwa da su a masallaci domin zuwa da yara a masallaci yana da muhimmanci sosai zai koya musu natsuwa zai koya musu wasu abubuwa da ba su sani ba ta hanyar hudubobi da suke ji ta hanyar karatun da ake yi a cikin masallaci akwai wani hadisi wanda yake rubabbe wanda da wannan suke dogara a wajen korar yara a masallaci shine hadisin da ake cewa jannibu masajidakum subyanakum wa majaninakum ku nesantar da masallatayyanku daga yara ma'ana ku nesantar da yara daga masallaci wannan hadisi yana daga cikin hadisan da yahudawa suke kyarkyarawa su sa a musulunci don saboda su yi ma addini illa domin idan ba a zuwa da yara masallaci ina za a tai da su idan yaro zai zo masallaci a kore sa kenan an ce ya tai wajen kwallo an ce ya tai wajen music an ce ya tai wajen raye-raye an ce ya tai wajen shashanci amma yana da kyau idan zaka zo da ɗanka masallaci ka yi ƙoƙari ka ladabtar da shi ladabi na masallaci ya zamna a kusanka ya yi abu kaza sai ka ce bai dace ba a masallaci a yi idan aka yi haka to shi zai sa a yi manuhar da ya sa aka ce a zo da yara a masallaci shine wani mai hikima yake cewa fil masjidil islamu rabbajilahu wa bihi tada mimman tamarra da wa'tada yace a masallaci ne musulunci ya tarbiyyantar da yara wanda suka tashi ma'ana masallaci wuri ne na tarbiyya yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin aikin masallaci a cikin al'umma shine attakafulu wa musa'adatul muhtajin taimakon mabukata taimakon mabukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani arziki ya zo masa a masallaci ke zuwa ya raba shi bayan haka idan ya ga akwai mabukata masallaci ke zuwa ya yi ma mutane nasiha akan su yi sadaka don a taimaka ma wasu wasu daga cikin sahabbai sun zo daga ƙauye daga ƙabilar mudar a cikin shiga wadda take ta muni ma'ana cikin rishin arziki akwai wa'anda inda za su rihe al'aurar su kawai ke gare su ga sunan sun zo kaca-kaca a cikin tsanani na rayuwa kuma sun zo ne da niyyar sun ba Allah kansu don su je su yi jihadi manzon Allah na ganin su a cikin wannan halin manzon Allah ya ce ma Bilal je kai kiran sallah a tare sallah ana yin sallah manzon Allah ya hau yana ma mutane wa'azi akan taimako huskar manzon Allah ta yi jajawur manzon Allah na wannan mutane suka hiddo suna ta taimakawa sai ga huskar manzon Allah ta komo tana haske ta komo tana walƙiya dan farin cikin taimakon da mutane suke yi da aka tara kuɗin aka raba ma wa'annan mutanen ashe masallaci wuri ne na taimakon al'umma 'yan uwa masu girma yana daga cikin aikin masallaci shine a samu wani wuri wanda za a rike za a rika aje baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wuri na musamman da ya tanada a masallacinsa da ake ce ma as-suffa duk wani wanda ya zo wanda baya da kowa bako wanda baya da masabki anan ake sabke sa wannan shi ma taimakon al'umma ne kai hatta ma wani wuri manzon Allah ya keɓance wanda in aka samu wanda ba su da lahiya anan ake musu magani kariba kaga masallatai mu nawa ne ke da irin wannan ayyukan da muka zano na masallatai masallatai nawa ne ke da wannan alhali kuma ya dace a ce duk masallaci na juma'a an samu irin wa'annan abubuwan domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akwai ma wani wuri wanda aka keɓe ma yara suna wasanni musamman a lokacin sallah hatta ma ya kai ga manzon Allah yana zuwa yana kallon wasan yara Aisha ita ma tana laɓewa a bayan manzon Allah tana kallon yara suna wasa kuma a cikin harabar masallaci masallatai nawa ne suke da wannan yan uwa masu girma ashe mu san da cewa masallaci wai ba aikin sa bane kawai a zo ayi sallah wa'annan ayyukan suna daga cikin ayyukan masallaci da ya kamata a ce duk masallacin da aka ce na juma'a ne a yi kokari a tanadar da wannan da a ce ana bin wa'annan abubuwan da muka zano to da tabbas kunci na rayuwa da yawa daga cikin makwabta suke fama da su a cikin anguwa da a ce ana wannan kokarin na taimako a cikin masallaci da an rage musu wannan larurar shine wani mai hikima yake cewa malil masajidi fil hayati risalatun illam tuallimuna takafula wal fada ya ce in dai har masallaci bai koya muna taimakon junanmu ba ya ce to masallaci bai yi abin da ya dace a ce ya yi dangane da mu ba lura da wannan yasa a wannan masallacin aka hudda wani komiti wanda za a rika tattara taimako don saboda taimaka ma mabukata in allah ya so yan uwa masu girma musan da cewa masallaci abu ne mai girma shine mafi girman shi'ar shine mafi girman alama ta musulunci don haka ya kamata a ce mun darajta sa ya kamata a ce yanda muke kokarin kula da gidajenmu a ce muna kokarin kula da masallatai ya da haka domin ɗakunan Allah ne yan uwa masu girma daga ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka gina wannan masallacin kuma suka taimaka da waɗanda suka taimaka a wajen gina wannan masallacin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mithlahu fil janna duk wanda ya gina ma Allah maɗaukakin sarki masallaci to Allah zai gina masa irinsa a aljanna don haka muna fatan waɗanda suka gina wannan masallacin domin ba mutum guda ya gina sa ba haɗawa ne wanga ya kawo hili wanga ya kawo duwatsu wanga ya kawo ƙasa wanga ya kawo siminti wanga ya ɗauki nauyin wuta wanga ya ɗauki nauyin ruwa da haka aka yi aka gina wannan masallacin to muna fatan duk wanda suka taimaka a cikin ginin wannan masallacin da wanda za su ci gaba da taimakawa akan gininsa domin kuna ganin gini a yanzu yake ma domin duk abubuwan da muka zano ta manuhar ta aikin masallaci a cikin al'umma kusan za mu iya cewa wannan masallacin akwai shi in Allah ya so idan kuka lura anan muna cikin masallacin juma'a a sama za ku ga azuzuwa ne na karatun yara a can sama aikin da ake yi a can sama ta uku shi kuma maktaba ce ma'ana wurin karatu da kuma wurin reunion ma'ana sunday conference ko kuma mai yake da suna wuri wanda yake za a rika tara mutane da yawa don saboda ilmantar da su bayan wannan kuma idan kuka ga wannan hilin da yake a wannan bangaren shi ma wuri ne wanda za a yi na musamman da ake ce ma park wanda mafi yawanci babu irin su babu irin babu irin wa'anda ya kamata a ce musulmai suna kula da su anan mana duk wa'anda ke da kwai park mafi yawanci wa'anda turanci ne ake yi a cikinsu ma'ana babu ruwansu da addini a ciki to shi yasa wannan hilin da aka keɓance farkace za a yi ma'ana wuraren da mutum zai zo da iyalinsa ya shakata a tare da su kai hatta ma wurin da mata za su zo su motsa jiki da wurin da za su yin wanka bayan sun kare wannan dukkanin shi a cikin wannan hilin kuma wannan ba wai shafa labari shuni ba ne domin kayan da za a yi aikin yanzu haka akwai su aikin ne kawai ake jiran ya tai a yanda ya kamata wannan masallacin daga cikin abubuwan da muka zano na ayyukan masallaci abu biyu ne wanda babu su abu na farko shine likita wanda muna fatan waɗanda suka gina wannan masallacin za su yi tunanin yadda za a yi su samu ko da ɗan ƙaramin kabine na medical yadda za a rika taimaka ma mabukata abu na biyu shine masaukin baki shi ma ya kamata a ce an samu kun muna fatan ko muna kyautata zaton wanda suka yi wannan aikin in Allah ya so za su yi wannan kokarin in uwa masu girma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da abin da muka faɗi a farko idan na gaye su idan na kalli waɗanda suka gina wannan masallacin sai in tuna da faɗin ɗaya daga cikin malumanmu da yake cewa ya man banaita alqasra lirrahmani abshir linailika aliyad darajati an sha'ta lirrahmani qasran qasiran mutala'li al-arja'i wal awja'i فالمصطفى قد حسن لبنائها والأجر زاد له مع الدرجات ya kai wanda ka gina ma Allah maɗaukakin sarki gida wanda yake walƙiya to tabbas ka gina ma kanka gida a aljanna kuma ka yi abin da manzon Allah ya kwaɗaitar da mu na gina gidaje Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan ya kuma ba mu ikon kawo ta mu kowace irin gudunmuwa domin ci gaban wannan masallacin da kuma sauran masallatayya Allah maɗaukakin sarki ke cewa fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa suna daga cikin wa'annan rijalkin da Allah ya faɗi Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ayn Allahumma barik lana Allahumma barik lana Allahumma barik lana wa li dhurriyyatina ya arhamar rahimin Allahumma barik lana wa li dhurriyyatina ya arhamar rahimin ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus القدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله